ina ba na raba kai ka zuwa wani cire shi wai bi ta wata bayan jihar sharfin da mai matsayin mazkur a cikin shawata aka ambata shawata aka ambata da nan in mutum bai iya wankewa ya sha ba to ana shartar da an yi kuna ya zama to jirgin jasadi mafi yawan cikin shi sahihan da ne yi ne au jarihan ko kuma yawan shi rauni gare shi kun gane ko dai zama to mai yawan jikinka lahiye ne ko kuma yawan jikinka yau yana da ciwo yana da rauni da yawa mai yawa da rauni ta ji rauni sosai wala ya tabarraru mutum ba zai cutu ba idan kasarar sahiha idan ya wanke ingantaccen sauran jikinka ilahiyayye da in ka wanke shi ba ka cutuwa domin wani lokaci in rauni babba ne tabarwa ma ba ka sau da rauni ya samu ka sosara da sauransu haka ne ko zai zamanto mara ya ce sharaɗin ka shahi ciwon sai idan ya zamanto in ka wanke jikin ba ka cutuwa amma idan ya zama to in ka taɓa ruwan ma sauran jikinka inda ke da lafiya in ka taɓa ruwa wannan wurin ciwo zai kawo to ba zai ba zai kawo ki duk wankin ma zai aure shi in taɓa ruwa ko kurkura baki zai zama zai jawo ma matsala zai sa ma matsala gona shi ma zai aure shi sai a ke ruwa duk taimawa ita ta kawo wannan bayanin aw kana sahihu ko kuma lahiyayye jikin ya zama to kalilan jiddan dan kadan ne kwarai saurin jiki da rauni ne shi ke nan mutum ba zai wankewa ba sai dai shawa kawai sai dai kai taimama ta allam yanka kamar a ce babu abin da ya rage daga cikin jikin mutum illa ya sai hannu guda kawai saurin sassan duk illa ya jikin mutum baki daya ciwo ne irin rauni ne mutum ya jina jina aure shi ko kuma abin da ya rage daga cikin jikin ka sai kawa guda kawai ita kare ke mutum shi ciwo sauran jiki ta ciwo fa inna kuma ne to lalle shi bawan Allah lokacin nan la yarjilu sahiha ba zai wanke lahiyen jikin shi saboda ni lahiyen dan kare wala yamsahu ala al-jari kuma mutum ba zai yi shawa akan bi ba akan rabuwa bal yantaqilu ila tayammum mutum zai tashi daga wankewa zuwa mi zuwa taimama duk sai a bar magaruwa da ruwa karsa ko ruwa din gidan shi akwai ruwa gidan shi akwai cikin famfo akwai cikin randuna akwai cikin robobi akwai cikin bulbulwa amma mi ba su tabuwa ga shi ko kuma mai yawan jikin shi ilishin lahiya saboda kenan a lokacin nan ba za ka yi a wala saboda ba ta yi ba sai ka yi mai sai ka yi taimama kai sallah kuma da kai da wanda ya faɗa da zai wuce wa idza ta'azzara balan yace idan ba ya yi wa masbir jari shawon jikin da yake da rashin lafiya ba ya yi wa bi haiku ta yadda la yumkin bai yi wa wa kushayin alaihi aje wani abu akan ciwo bai wa aza wani abu akan ciwo a shahin shi shi ne idan ta'azzara idan ta'azzara masbir jari idan bai yi wa a shahi jikin mai rauni ko wurin da ke da rauni din bai haifu ta inda la yumkin ba yi wa wa kushayin alai aja wani abu akan ciwo da kare shi wala mulaqatu bima kuma ba yi wa a taba wurin da ruwa ba in kana fi mawqi tayammumi idan ya zamanto a cikin wurin taimama ne shi wannan wurin wala yumkin masbuhu kuma bai yi wa ya shaye shi ayyuka shi ma bai yi wa ya shaye shi ka bi turabi da kasa tare da sai ya bar shi bila ghaslin wala ghaslin ba tare da shawa ba ba tare da wankewa ba ma'ana idan ya zamanto a cikin jikinka akwai wani wuri wanda ba ya azamai wani abu a ciwon ya kai ciwo sannan kuma ba ya taba shi da ruwa kaga ba ya za mai wani aballe a shahin shi ko misali cikin gaban ka na wala hannunka a cikin hannunka wannan sayan hannunka in muka ce nan daidai mutum za ya tsayawa ya sha wata ke ba to nan ciki akwai wani ciwo ba kamar kurace masu tsanani da ta sai da a samu su magani ba ya dai sai yana iya sa hannun ma ya lalace da ke baki daya sai da shi sha hawa musu magani to kaga ba ka iya sha musu ko ba ka iya wanke su yanzu ka zo ta imama ne za ka sai ka bar shi sai ka shahi wannan hannun da yi kawai shi da ke da layi sai ka shahi shi ba wankewa kuma babu taimama da idan hannun ne duka kuma duk da duka to zai sha maka fuska ba wanda zai sha maka fuska sai ka duka da kuma da zai kai sallaka da niyya ga kanan kayan niyya kaya kayan taimama mun gane ko shi ne malin tattara ko sai mutum ya barci bila masai ba tare da shawa ba wala zalle ko ba tare da wankewa ba wa zata da ba siwa sai mutum ya wanke abin da ba shi ba yanzu saura inda ke inda ake yi wanke wanke a wanke inda shawa ne sai a shawa shi ke fa in lam yakun fi a ba'i tayammu idan wannan abin bai zama to cikin gaban taimawa fa innahu yanzilu sahiha to mutum zai wanke ingantaccen jiki wa ya taimu ala jari sai mutum ya taimu akan rauni ala ahadin aqwal akan dayan maganganun malamai al-afati guda hudu wa idza masa ala jabira idan mutum ya shawa akan jabira shi ne karan doli thumma naza'a hali da wa'in sannan mutum ya cire wannan karan doli na shi da wa'in saboda wani magani da za a samu sannan a mai da karan doli din أو غيره كوكما وليش أو سبقت كوكما كان دور التوعد بنفسها لكن تباتيري تأثيرا بطل المصب عليها شواء كنت أعيش أنا عندي شواء كنت أدوري دوري صلى سيكا تولي سيكا فلن تتولى شواء كنت أعيش إن كساكي بيدا وقت كساكي تيوا من قال haka ma in ita da kanta ta koci ba kai ka ciki ta bayan ka shaye da ta koci sai ka mera ta kuma da sake shawa babbalar masu ware ya shawa kan ta ya lalace wa idarata idan mutum ya mera ta fala budda babu makawa min almaski daga shafa zariya karo ne shine wannan fasal fil masi ala kufain idan magana kan taimawa da abubuwan da suka shari taimawa duka sun wuce sai wannan fasli zai magana akan shafa alal kufai ne akan kufofi guda biyu kufi takalmi ne guda biyu da ake yi wanda ake yanke masu kasa a kan sama kawai suna rage saman kawa banda kasar kawa suna rage zahirin kawa banda cikin kawa kawai su ake ce ma alkuf to ma ne ce ne masu yare da ma ne da so shafa akan shi yana da sharaɗa guda takwas idan mutum yana son shafa akan wato alkufu sai ya cika waɗannan sharuɗan guda na farkon su ma da yake al'awal na farko an ya kuna jiddan wannan kufin ya zama to wata ne saboda shi kufin lokacin nan ba a fi mai kufi sai idan an yi shi da mata mun gane ko takalmi da mata ke amma takalman da ake yanke ba kasa ban da sa wala yamsahu ala ghairihi mutum ba zai shawa akan wani shi ba kalkirati kamar mai tsumma kamar kyalle a yi takalmin tsumma a yi takalmi na tsumma ko a yi abin da yake mai kama da takalmi kamar saba ce wa nahwi ya da abin da ya kama da ita mutum ba zai shawa saboda ni sharadi ma ne ce dole ne zama to na mai kidda dole ya zama to fata idan ya zama idan ya zama to na tsumma ne to ba za a shawa kun gane ko wa nahmiha mana yace da makamancinta idan suni idan aka yi ta ala hay'atil khuffi akan kamannin khuffi akan kira irin ta khuffi a kai kamannin su ne da khuffi sai ne wannan da ba ta yi wannan kuma da jalla yi illa al-jawraba malin yace sai ne jawraba ya ce ji mu jawraba وهو ما كان على شكل الكفر لا ما لا ينزل يجي شيني أبين يكسن شيء أكبر كمنين شكل شيني كمنين على شكل الكفر أكل كمنون الكفر من الكتان وانا أيش لكبتان أنقايبه wa nahwihi ma'ana aka yi shi da zare mai tauki yana da tauki kamar da zai sun kafta shi abu ne mai kauri wa nahwihi da makamance shi min fawqihi wa min tahtihi daga saman shi da kasan shi jildun akwai wata mahmus wanda aka sassa a ciki kun gani to idan ya zama to wannan ne ba da yace babu da yake shawo shi sai idan ya zama to haka mana sai idan ya zama to wato zartuwa ne ko kuma yaƙi ne mai kwari amma kuma tare da fata to a lokacin nan mutum zai iya shawo shi sharadi na farko kenan ina wannan yana nuna mana cewa ba za a shafi ba shai a kan mazabin malikiya ba za a shafi shai ba mazabin malikiya ke ba za a shafi shai wannan duka wato kokari ne da malamai suka bada suka yi domin me domin su kayyade wato abin da za a iya shafa wannan kokari ne amma kokari ne da malami zai yi in ya dace yana da lada in bai ne dalili ba kuma sai da zunubi nan ma yana da lada mun gane in ya dace akwai lada biyu bai dace bai lada lada daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karin malami ba zai wani banza ba hazari sharadi na biyu an ya kona tsayar ya zamanto shi uku mai sarki فلا يمسح على النجس mutum ba zai shawo a kan najisa ka jirgin kinzib kamar wato watan alade in aka yi takalmi na watan alade ko kofi na bata alade mutum ba zai shawo shi ba saboda ni alade baki ɗaya shi da shi da naman shi da hanjin shi da fatar shi da kasusuwan shi da komai da komai na shi najasa Allah ya haramta shi kuma ya sanya shi najasa gani wa jirdil ma'uli da kuma watan abin da ake ci ghaibin muzabta amma ba a yanka shi watan rabu ko watan sa ko watan rabu amma rabu musai ba a yanka shi abin muzabta ko wanda aka yanka ghaibin ma'ul amma kuma a ci shi kamar kare mutum yanke kare sai ya yi shi ya ce da ke wata ya zo ya takarmi da shi wannan takarmin da ya sa duk wanda ya zasu kalwale shi takarmi mun gani akwai wanda ake ci amma ko ba yanka ko wanda ba ci amma yanka shi duk kuntu su guda ne wa in dube ba ma ce ko da an ji ne shi ko da an ce ba wata aka sa mata bagaruwa aka wanke aka yi koli na da wata da su ci waɗanda ya kulla mai kuma da ke sun zo sun sun saba mu amma yi duka waɗannan malamai suna yi saboda ne shari'a shari'a ana in mutum ya sani shi yana yi ba wani kowa da kowa da jari da wanda ba malami amma kai ma da ne ka sani shi kun gane ko yawa sai mutum ya bar ba zuciyar shi shi yana iya yi amma bai umarnin kowa ya yi domin kowa ba malami bane malamai cikin al'umma ka ne duka waɗannan malikiya ba ku san waɗannan da san ba san ci amma suna yi saboda kalima saboda kalimar da mun gane ko ya fata wato dabba wadda ake ci in an sheme ta ta haɗa ta ko da musu ce saboda zai mai nuna zai ya riga to amma bai sa malikiya fito wannan saboda zari'a وليكم من شاور التمرد الثالث شرط الأول في شرطا شافا خفي أن يكون مخروزا يزمنت وتنككي ngani ko zaman to dinkakke ne fala yamsahu alayhi ba zai shawa akan shi ba idan kana marhuman idan ya kasance dalmamme aw nahwahu ko ko makamancin dalmamme الرابع نقول أن يكون ساترا يضمته لغرفه مليه ولمحل الفرد كبجرا فرلا kungan ina ne bajiran farilla daidai idan sau daidai nan wuri nan ne ya zama to yare da wannan wuri la ma na kasaban da abin da ya rage ga gajiran farilla fala ya sihul masu shawa ba ta inganta alaihi a kan shi idan ya zamanto bagiran farilla ya bayyana kofi bai rage shi duka ba wa kaza ma da yace haka idan kana fi idan ya zamanto a cikin shi kharqun kabirun akwai huda babba ya tayi ya hudu shi kofi to ba za a shawa kan shi ba qadru thuluthil qadar daidai da gwargwadon sulusun kawon mutum wani an raba kawo mutum uku wannan tagewa za ta dake kashi daya amma idan bai kai kashi daya ba to makaruni ne mutum ya shafa in ka shawa ya yi amma yanzu samu ne ka yi shawa sai ka cire ka wanke kawo amma idan ya zamanto wato babba ne har ya kai sulusun kawo to ya zamanto haramun da ya shawa mun gani الخامس شرط نبير أن يمكن تتابع المشي فيه يا زمن تو أنا إتي قبل تهيا فيش يا ريك ما قوى بيو أن كان تهيا فيش ungani yana rike da kawa ma'ana bai iya zagewa ko ina sai ka ce da shi dole sai ya zama zuwa kan shi ne an yumkin ya zama zo ta tabu ulmashi bi ci gaba da tsaye a cikin shi yana yiwuwa فالواجب الذي لا يمكن مي واجب وتبي وأن يتابع المشي في مسيح قبل التيار فيش لا يمسح عليه بين شوارش لأنه مجرد كان تيار نسل بما كان منها تباع شوارش دول تيارك ما قوى الثالث نشد ما ليس أن يلبسه وسن يسنياش على طهارة حكم فلا يمسح عليه ba zai sha wa kan shi ba idan da fi tsawo idan ya sanya shi wa kuwa muftin alhali yana da hadasi mun gane ko ma'ana ko da shi shi mun sha yin magana cikin gudun da ba mai cikin karatu suka da yawa mun yi magana a kan shawa a kan ko da shi shi kuma mutum zai shawa in ma a kan fahimtar malamin da suka ce ana yin shawa shi dole sai ya zama to ka sanya shi a kan tsari wallahi sau da yawa mutane suke shawon kofi amma ba su da ciki wannan kuma ya saba wa sunan manzala sallallahu manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mugira da shoba manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo ga kawawa za a cire manzala sallallahu alaihi wasallam kofi manzala ya ce ga su na sanya su zahiratain suna masu tsarki shi yasa na malikiya kan waɗannan makacin mutane su shawo za ka ga ɓanna ta shigo wannan da sauran mutane ba su yi gane ba komai ne aka sani ba a karanta wani can sai an ga mutane sun mallaki hankali amma sau da kuma wani za ka ga wurin shawa ya shahi duka kafa baki da kaga wannan ma ya saba wa sunna ta ga mutum tun daga kasa har sama ya kama kawo shi baki da ya shahi wannan ba shi aka ce dole ne ya zamanto lokacin da za ka yi shawa a kan kudu zamanto lokacin da ka tashi arwalla kai ka tashi arwalla ta gaba ce zai za ka jirgin shawa amma zai kama ya shiga makewa ya hito ya sa shushet yanzu ya sa su da sashi a zawar ta yi ba tare da arwalla ya su ba ya yi wankan ya sa a shi a zawar ta kawai sai ya shashi su a ga wannan ba da arwalla sai mutum na jahili bai sai su ba kuma tun da jami'in bai kamata ya shiga gonar malamai ba wannan ba gonar shi ce kafin ya gabato kan wannan aiki ya kamata ya tambayi malamai ya aiki yanzu a zuwa ɗaya sai ya cire ya wanke kawawon shi in sun in cutar na ga kawawon shi zai yi la'azar sai ya shahi su ba sai ya cire wannan gonar kuma garba haka na in shahi shi kenan kuma asuba sai ya cire sai ya sake a walla kuma daga nan in suna kawawon shi har isha'i shafa ce ba ko biye in dai ba jaraba ta kama saboda haka kenan dole ne mu je lokacin da ya shafe su ya zama tura shafe su ya sanya su akan sarki amma idan mutum ya sanya su akan hadisi to ba zai yi sha ba akan suna gaba wa ishtaratu bi hadhihi tahara wannan sarkin ma wanda aka ce dole sai mutum ya zama zuwa kan shi malam yace ana shartar tawa an ta kuna ma'iyatan ita wannan sarkin ta zama to ta ruwa ce ba ta taimawa ce walau da yamma da mutum zai yin taimama kun malabi ka sannan mutum ya sanya kofi lam yamsah alaihi malam ce ba zai shawara ma'ana taimama ne ba shawara ba ko ma'ana in kai taimama da sahi ba ruwa misali ba makara da sallah a cikin sai ka tashi da sahi ba ruwa sai kai taimama da kai taimama nan ba ruwa balle balle ma ka wanke cikin da duk babu ka ɗaya da yin jari ka kakkabe ka sa shi ka shiga gari ga su to yanzu in a zuwa ne in gane ka kaga lokacin da kan ya su da tsarkin taimama ka wuce amma nan bai isan ka in a zuwa ɗaya ga ruwa za ka zauna sai ka cire ka wanke ka wawa shi ne abin da ba da yake kun ba da bai taulam ya sa alai ba zai shawara ka shura ba zai duk da dai wa an takuna kamilatan kuma dole wannan sarkin ka zama tuci karkaci falau ghasala ihdari shirai da mutum zai wanke ɗayan kawakuwan shi guda biyu wa adkhala al khuffi ya shigar da ita cikin khuffi qabla ghasl al ukhra gabanin wanke kawar ɗaya wa na fi dalika da makamacin wannan lam yams la yamsahu alai ba zai shawa a shi ma'ana malam yace in ma wallahi sai za ka sa khuffi to dole kun ka zo ka kawo ba sai ka bari ka wanke su duka sannan ka sa da za ka wanke ɗaya sai ka samu ta shushen kuma ka zo ga ɗaya ka sa ku ta zama to mai taimako a fahara ce na kisa tauyayyen sarki nan gaba ba za ka sha wa kanta an ka zo wurin haralla sai ka ci su mun gane wannan asarihu na bakwai allah ya kuna asiyan bilofsihi kada ya zama to mai sabon Allah da sanya wannan kufi ne kamar yaya ke na malin cikin mafi kamar mai aikin hajji kamar ya ce hajji haramun ne sa kufi ko haramun ne sa shushet bai sa shushet bai sa kufi gairin mutarri wanda yake ba larura ba ne da lufsi ga sanya shi ba sai da ya zama to ga tsawon shi akwai wani ciwo wanda yana tsoron iska na bugun shi ko kuma ya iya zuwa ya taba wani abu ya kara mai wannan ciwo to sai rai ciwon da wani kenan akwai larura amma babu larura kawai mai aiki hajji ce bari sa shi shi kaga ya yi sabon Allah domin an hana mai aiki hajji ya sa wani abu wanda yake zagaye da cikin shi dan da tsanan nan da mai aiki kawai au bi sabarihi ko kuma mutum ya zamanto mai sabo ne bi sabarihi da balaguran shi balaguro ne kai amma na sabon Allah kal'aqi kamar mutumin da yake al'aq mutumin da ya gudu ya bar uwaye shi dan kar su saka aikin gona kawai sai ka sai kama bar garba shi daya da sai an yi ruwan ce ka sai gona kawai sai ka gudu to kuma ga kofi ga kawo wanka kaga wannan balaguro naka na sabon Allah ne ko balaguro ne sabon Allah ko kuma suna rishin lahiya babu wanda za su sai kai ka gudu don kakka yi yanzu kawai kawai haka rasa inda ka ne ta wannan balaguro na ka dinga samun Allah ne an sai ka dawo wurin su sannan Allah zai yarda wal abiki da kuma bawan da ya gudu ya bar mai gidan shi shi ma balaguran shi gudun da yana nan balaguro cikin sabon Allah yake ba zai shawa ba saboda yana cikin sabon Allah haka azama ya hukuban ba zai shawa ba kofi ba kofi ana shar'anta shi daga mutumin da yake da biyayya bala ya san wahidun min huma kowane ɗaya daga cikin su ba zai shawo a kan kofi ba as-saminu sharadi na takwas mara yace Allah ya kuna mutaraffi'an bi lufsihi kada ya zamanto mai alfahari ko kuma mai yin kwalliya da sanya shi mun gane ko ko mutum ya sanya shi don shakatawa ne kawai don morewar rayuwa shine mutaraf wa man labisa huli naurin duk wanda ya shaye shi ya sanya shi dan yayi kwana wannan da mutane suke ko mutum ya zo wurin kwana kamar gadari sai mutum shaye lalle kawon shi da mai sai sai shi sai kwana to mala yace banda ya kwana wa au nahbihi ko makamancin kwana wala ala yamsa mutum ba zai shawo haka shi ba wallahu ta'ala al-munzar mutayawa abinda muka wani daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na ɗaya sau inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya bamu zaman laya da kwanciyar hankali a cikin kasar Allah ya bamu da mana mai albarka cikin kasar da muke jin daɗin shi kuma Allah ya ƙara mu eh an kuma muna da shi ana kawo shi